بسم الله الرحمن الرحيم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء ما كانوا يفسقون وأن كافري ولا سكت على سكنسو وأن أكت ادخلوا الباب سجدا كشك قريكنا ما سجدا سننكما ta wajen magana ku rika cewa hiddatun hiddatun sai suka shiga suna ja da gindi da bakin su ko suna ce hiddatun hiddatun har yanzu kofar garin Kudus kofa ta biyu ana kiransa babul hitta babul hitta wai kofar da aka da wayannan suka shiga kenan ta kofar da suka shiga kenan sun canja kaulan magana gairar ladhi qila lahum an ce musu hiddatun sun ce hiddatun habbatun fi sharatin suka canja magana fa badalu lahum qawlan ghayra alladhi qila lahum fa'anzalna sai muka saukar da rijzan azaba da'unan aka saukar da musu da annoba minas sama'i daga sama bima kanu saboda fasikancin da suka yi suka ƙi bin hanyar Allah sai aka saukar musu da da annoba rana ɗaya mutum dubu saba'in suka mutu
يستحيي موسى لقومه فقلوا نضرب بعصاك الهجر فانفجرت الحكمة عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ استسقي موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الهجر فانفجرت من حكمة عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين ku tuna ya ku bani isra'ila har yanzu cikin ni'imomin da nake lissafa muku waɗanda na yi wa iyayenku manansa na yi muku kenan saboda haka nake kiran ku ku zo ku bi annabi na ku bi alqur'ani na duk lokacin da Musa annabi Musa istasqa li qaumihi ya nema wa mutanensa ruwan sha domin da suke cikin ɗemuwa din sun rasa ruwan sha da suka rasa ruwan sha sai suka roƙi annabi Musa ya roƙa musu Allah su samu ruwan sha mana sai annabi Musa ya roƙa musu Allah Allah ya ba su ruwan sha ta wannan hanyar da zan faɗa yanzu wa zittan Musa li qaumihi fa qulna sai muka ce idrib bi asakal hajar wannan dutse da yake hannunka akwai wani dutse a hannunsa wanda dutsen yana da tarihi a wani kauli a wani kauli ko a kowane dutse an ce ya buga a wani kauli ko an ce wani dutse ne wanda yake sabinsa ɗaya ne ba shi da nauyi shine wanda wata rana ya je zai wanka ya aje rigunansa akan dutsen sai dutsen ya tashi a guje ya ɗauki rigunan ya wajen mutane al'adan bani isra'ila su a wurinsu tsiraici ba abin kunya ba ne suna wanka tare suna ganin tsiraicinsu tare to annabi musa da yake mai kamala ne baya wanka da mutane sai shi to sai suna masa tsegumi suna ce ai yana da kayan maza ne shi yasa baya so ya tube cikin mutane yana da kayan maza ne to ana ci masa mutunci da irin wannan fabarahu Allah min ma qalu wa kana inda Allah wajiha to rannan ya je zai wanka kenan sai aka sai ya tube riguna ya dora kan dan karamin dutse mai sabi daya mai kusurwa hudu to sai dutsen ya tashi a guje yayi wajen jama'a inda suke wanka sai Musa ya biki ya kare al'aurarsa da hannunsa yana ce dutse ba ni kaya na dutse ba ni riguna na ba ni riguna na yana bin dutsen sai da ya je gaban mutane ya tsaya sai ya ɗebi kayansa ya rike dutsen ya zama masa kawan mu'jiza saboda haka ne sai mutane suka ce ashe ba da kayan mazan da ake faɗa da yana da kayan maza hannu ɗaya ba zai rufe masa al'aura ba to shine Allah yake cewa barra Allah mimma qalu aka ce wannan dutsen ne da yake hannunsa to shine aka ce ya buga da sandan nan nasa na mu'jiza in ya bugi dutsen dutsen zai fitar da ruwan sha to sai kusurwa hudun nan kowace kusurwa ta fidda ta fidda ruwa wato id- idaniyar ruwa guda uku uku sai suka zama guda goma sha biyu wato mai kusurwa hudu nan ce kowace kusurwa ta fidda uku hu- goma sha biyu kenan saboda haka dama su dangin su asalin su yayan annabi yaqubu din dangi goma sha biyu suka zama sai suka zama kowaɗanne suna kiyaye jama'a su ba sa son jama'a su masu gaure da waɗansu har aure ma wani lokaci hanawa juna suke a tsakankanin junansu فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت sai minhu ta ashir ainan sai idaniyar ruwa guda goma sha biyu sai suka ketu daga wannan dutsen ya fitar musu da ruwa to in an sha ruwan an gama to sai ya sake buga dutsen sai ruwan ya ɗauke sai kuma an sake bukata sai ya sake bugawa sai ruwan ya fito wannan dutse ya fitar da ruwa mujiza ce don ba san dutse yana fitar da ruwa ba dutsen da ake rikewa a tafiya da shi a je a ajiye shi a buga ya fitar ruwa wannan mu'jiza ce amma kuma baya kama da mu'jizar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu'jizar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mutanen sa suka rasa ruwa su dubu da ɗari shida sai ce akwai wani wanda yake da sauran ruwa a cikin taron nan sai aka rasa sai wani ce ina da sauran shi dan kaɗan a buta ce kawo sai ce kawo babban daro aka kawo babban daro sai shi hannun hannunsa mai girma cikin kwana sai ce mai ruwan zuba ruwanka zuba ruwan a hannuna da ya zuba a cikin kwanon sai ruwa ya ta fita ta hannayensa sallallahu alaihi wasallam ya ta fita aka shayar da mutum dubu da ɗari shida nan da su dabbobi su duk suka sha suka rage kuma a hannu hannun nan wanda yake da nama da jini dutse kan ya fitar da ruwa an saba gani a daji da damana dutse yana fitar da ruwa amma ba wanda ya taɓa ganin hannu yana fitar da ruwa ko abin da mutum ɗaya zai sha balle mutum dubu da ɗari shida wannan mu'jizozin annabi sallallahu alaihi wasallam sukan yi kama da mu'jizan annabawa sai su ƙetare su mu'jizan bayan annabi Allah ya sa mala'iku sun yi wa Adam sujada sau daya ba su ƙara ba to amma shi banda Allah amma shi mu'jiza mai kama da wannan ta annabi sai ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah da mala'ikun suna yi wa annabi salati Allah da kansa da mala'ikun suna yi wa annabi salati ya kira mu wa mutane mu ne da aljanu mu'minan mu mu yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam فانفجرت من فتنة عشر أين قد علم كل أناس مشربهم kowace jama'a daga cikin jama'a guda goma sha biyu din nan kowace jama'a ta san inda za ta sha ruwa in mutane sun zo tana sha ce gana ku can in wannan sun zo a ce gana ku can don kar a yi ta kokuwa kada ga kullu nasin masharabahum kulu washrabu min rizqillah ubangiji yace to na saukar muku da nama ku yi ta ci na saukar muku da zuma ku yi ta sha kuma yanzu ku rasa ruwa gashi zuma na ba ku ruwa ku yi ta sha min rizqin lahi daga arzikin Allah in ji annabi Musa ko ko in ji Allah ku lo shi min rizqin la wala ta'asaw fil ardi mufsidina amma kada ku yi ta ku yi ta yin banna a bayan kasa
وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفولها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أبني بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما فعلتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقصائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون har yanzu ya daga cikin shishigin yahudu da kuma alherin da Allah ya yi musu kan kafirce suka butulce wai kuntum ku suna ya ku yahudu kun ce wa annabi Musa lan nasbira ala da'amin wahid yanzu kan mun gaji ba za mu yi hakuri akan abinci iri ɗaya ba kullum shekara arba'in kenan mu kenan sai nama sai zuma ba mu yadda ba ba za mu yi hakuri ba fatlana rabbaka ka roƙa mana ubangijinka ya kuri lana min ma tumbitu lardu ya fitar mana da abubuwan da ƙasa ƙasa take tsirarwa mu ci mu mun gaji da nama da zuma abin da ƙasa take fitarwa min ha kaman ganyaye waɗanda suke na abinci min bakaliha wa qissaiha ko kuma kulukutu wato irin abubuwa su kabewa su kankana su abubuwa da yawan bukar ƙasa wanda suke kwanci a bayan ƙasa kissa kenan wa fumiha ko kuma sha'ir a wani kauli ko kuma da sum da fum duk lugar su da a wani kauli an ce tafarnuwa wa adasiha da adas ma'anan adas wani wake ne wanda hausa suke kiransa shuka halinka itace ne amma wake yake aihuwa to abincin larabawa ne a gabar har ma an ce annabawa saba'in sun wa wannan wakin sun sa wannan wakin albarka shi adas din annabi isa yana cikin su wa fumiha wa adasiha da adas wato shuka halinka wake wa basaliha da albasa irin waɗannan abubuwan su yanzu muke so mu ci mun gaji da nama mun gaji da da zuma kaji sun gaji da nama da zuma ganye suke so yanzu yahudu wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala sai annabi Musa ce "Ah, abin mamaki atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair yaya mai hankali zai ɗauki abu mai daraja ya miƙa ya ci a bashi abin banza su ganyaye su su su su albasa su waɗansu abubuwan banza ka ɗauki nama da zuma ka ce ba ka son ka jifa da shi ka ce kai a baka ganye mai hankali ya yi haka a tattabdil zan lazi wa nabi lazi wa khair shikenan ibidu misran daga yau dai maganar ɗima ta ƙare ku sauka ku samu wani birni za ku samu irin waɗannan abubuwan za ku samu fa inna lakum ma sa'altum waɗannan abubuwan da kuka roƙa za ku same su a kowane gari ku sauka wa durbat alaihim zillatu wal maskana Allah yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam su dai yahudu kaji tsakanina da su kaji dai tsakanina da su durbat alaihim zillatu an riga an buga musu azillatu tasku wato kaskanci wal maskanatu da talauci ba yahudu komai kudin sa wato halin banza ne da shi halin tsiya ne da shi komai kudin sa wa ba'u bi ghadabin min Allah kuma sun koma tare da fishin Allah a maimakon faddaltukum alal alamina da ana ce uzkuruni wa tallati an amsa alaikum wa anni faddaltukum alal alamin yanzu an canja ni'imati an canja faddaltukum din sun koma da da fushin Allah wa ba'u ghadab min Allah zalika bi annahum me yasa aka yi haka sai Allah ya ce wa annabi ai ban gaya maka ma wadansu abubuwa da suke yi ba wato abubuwan da suke yi yana da yawa suna kashe annabawa na kamar yadda suka kashe sha'aya suka kashe zakariya suka kashe yahaya sun kashe annabawa na da yawa kanu ya zalika wannan kanu ya furu bi ayatin lahi suna kafircewa ayoyin Allah suna butulcewa ni'imomin Allah wa yaktulun nabiyina suna kuma kashe annabawa bi ghairil haqqi ba tare da sun musu komai ba annabi dama baya yin laifin da zai sa a kashe shi kowa ya kashe shi to ya san dai ya kashe shi ne ba tare da gaskiya ba ai mumini ma baya yin abin da za a kashe shi balle annabi min ghairil haqqi zalika ma asau wato abin da yasa wannan fishi ya koma kansu da wannan tasku da wannan zilla bima asau saboda sabo da suke yi ne wa kanun sun zamo ya ataduna suna ƙetare iyaka to irin waɗannan isna ashara fa qulna drib bi asaka al hajar fanfajarat min husnata asharta aynan malamai suka ce isna asharta aynan din nan mu ma anamu kan harfan la ilaha illallah guda goma sha biyu ne ta nan muke shan dukkan alherin mu na musulunci muhammadun rasulullah harfa guda goma sha biyu ne ta nan muke shan ruwan musulunci sannan kamar yadda aka faɗi da farko manyan sahabbai nan guda hudu su ma harfan sunayen su haka ne abubakar da umar da abubakar as-siddiq umar ibn khattab usman ibn affan ali ibn abi talib duk harfa goma sha biyu ne in kaga canji a tsakanin wani da wani to wani abu ne aka rage da wanda aka kara in kai lissafi to haka yake tariqa zaka shiga so kusa tariqa tijaniya in an shiga ba a fita ba hada tijaniya da wata tariqa ba ziyaran wani sai wanda suke cikin tariqa kuma za a kula da sallah ita cikin jama'a sai larura za a yi biyayya wa iyaye za a yi jam'in wazifa da jam'in zikirin juma'a za ka iya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا من كل دين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق والهادي الى صراطك المستقيم ولا سبحان ربك رب العزه الحمد لله na baka daga shi wata jari ka je koya maka yadda ake lazimi da wazifa da zikirin juma'a wani kullum rabbika bukuratan wa asila to kamar yadda annabi Musa ya buga sandansa aka fitar da ruwa ido goma sha biyu ya raya mutanensa mu ma haka muke samun haruffa guda goma sha biyu cikin la ilaha illallah mun samu wasu goma sha biyu a cikin Muhammadu Rasulullah mun samu wasu goma sha biyu cikin Abubakar As-Siddiq mun samu wasu goma sha biyu cikin Umar Faruq mun sa- eh, Umar bin Khattab mun samu wasu goma sha biyu cikin Usman bin Affan mun samu wasu goma sha biyu Ali bin Abi Talib duk alheran mu a waɗannan guda goma sha biyu sha biyu sha biyu su
إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين آمنوا والذين هادوا والسابين والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون kowace kabila in ta ji an kai matuƙa cikin zaginta to da mutumin kirkin da yake cikinsu da mutumin banzan da aka zaga kowa sai ya ji tsoro to da aka yi wannan sai yahuda su fadribat alaihim zillatu wal maskanatu ba'u bi ghadabin min Allah zalika ma to kanu yata- duk aka bar lissafin su to akwai yahudawa waɗanda suka musulunta su musulmi ne to saboda haka akwai yahudawa da suke musulmi ne su to sai ubangiji yake cewa innal ladzina amanu sanifa waɗanda suka yi imani daga kowane irin dangi kowane irin dangi waɗanda duk suka yi imani kyakkyawan imani wallazina hadu ko da sun fito daga cikin yahudu ne suka yi imani da kai ya rasulullahi wan nasare ko daga cikin addinin nasara suka fito suka dawo suka yi imani da kai ya rasulullahi wasabina da masu shiga wannan addini yau su fita su koma wancan gobe yau su bi wancan gobe masu masu masu jujjuyawa cikin addini man amana billahi wal yawmil akhir duk wanda yayi imani mai kyau da kai ya rasulullahi yayi imani da alqur'anin ka da duk abin da ka zo da shi yayi imani da ranar lahira wa'annan don sun zama ko yahudu cewa Allah an ce su an yi fishi da su bai shafe su ba ko sun zama nasara qad dallu min qawlu wa dallu kaseeran wa dallu an sawa'i sabili bai shafe su ba kowa da kowa ana kiransa kowane iri ne ya zo ya bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya imani da shi babu tsoro gare shi babu bakin ciki gare shi zai shiga aljanna ba wata wahala kuma ladansa yana nan yana rubuce wajen Allah wato cewa ladansa yana nan zai shiga aljanna ba tsoro ba bakin ciki din abin mamaki da mutum kafiri ne ya shekara ɗari ya zo yau wajen malamin musulunci ya ce yana so ya musulunta sai ya ce ka ce la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi kenan alhamdulillah ka zama musulmi ya lissafa masa duk abin da yake ya kama shi abin da ya zama dole gare shi da abin da yake ya zama haramun gare shi ya lissafa masa a sa misalin kamar sha ɗaya na rana ne sai ya koma gida zai gaya mutanensa shi fa yanzu ya bar kafirci ya koma ya zama musulmi sai misali sai mota ta kaɗe shi ya mutu shikenan sai ya tsallake zuwa aljanna ba wata wahala bai taɓa yin sallah ba bai taɓa yin wanka ko alwala ba bai taɓa yin azumi ko zakka don su waɗannan suna jiran sharuɗa ne sallah tana jiran sharaɗi sharaɗinta sai an wankan janaba sai an yi alwala shi wanka kuma don don sallah ake yin sa dama to lokacin sallah bai yi ba sallah tana jiran lokaci to bai yi wanka ba bai yi alwala ba bai yi sallah ba bai yi zakka ba shi- ita ma tana da sharaɗi bai yi azumi ba shi ma yana da sharaɗi shi ran- sai watan azumi balle ya haji shi ma yana da sharaɗi sai lokaci sai wuri shi kenan ya mutu ya tsallaka zuwa aljanna ba wata wahala saboda wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani tsohon ba yahude wanda yake zama a fadarsa amma kafiri ne bai musulunta ba to ya daina ganin sa sai ya tambaye sahabban shi tsohon nan da yake zawo nan ba na ganin sa sai suka ce ai bai da lafiya ba yadda yake sai ce mu je mu gaishe shi manzo Allah mai halin girma sai aka tayi da fadawansa sahabbai aka je gidan kafiri aka samu ya can ciki na kwance annabi ya shiga ya sami wani haka ka zama haka na zama Muhammadu yace zan baka shawara ka koma addini na yace haba ga addinin da nayi dogon shekaru ina yin addini ina ibada ina cikawa sannan in zo mutuwa in koma wani addini empty wanda ban yi masa komi ba addinin da nayi wa aiki a ciki zan mutu annabi yace ka koma addini na zai amfane ka wancan zai amfane ka na addini na ma zai amfane ka ce zai amfane ni zai amfane ni sai ce to yanzu me zan yi ga halin da nake ciki yace ka faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai kafiri yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam shikenan ya faɗa ya gama sai ya mutu annabi hutu yana murmushi sabbai suka ce yaya sai yace ai ya mutu Ah, ya mutu kuma ake dariya yace alhamdulillahi allazi a'taqa bi raqabatan minan nar na gode wa Allah da ya yantar da wuyan bawansa ga barin shiga wuta saboda magana ta kun ji kun ji yanda muka yi da shi amma ya ya ya ya fa ila Allah Muhammadu Rasulullah ya musulunta ya mutu to haka ra'ayi Allah take ita ce tushen dukkan addinin gaba daya sauran abubuwa duk suna jiran sharadi amma ita ba ta da wani sharadi kuma sauran abubuwa duk suna lokaci ta ba ta lokaci kullun ne dare da rana a tsaye Allah ne yazkun la qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim kullun a rike la ilaha illallah in ana son babban rabo ubangiji zai wazkuru la kafiran la'allakum tuflihuna ku yi ta da yawa don ku samu babban rabo to kowa da kowa in yabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana da babban lada a wurin Allah babu tsoro gare shi akan inda za shi bai san gurin ba a ba tsoro ba kuma bakin cikin abin da ya bari a baya ba bakin ciki
وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون
وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون يا كو يهود هل ينزل كتنا irin ni'imomi da na yi muku Allah yana lissafa musu ni'imomi da ya kamun ya zo ne ya lissafa musu ni'ima ta kai wajen wajen takwas na yi muku kaza ni na yi muku kaza ni na yi muku kaza wai zakar na mi ta ku ku tuna lokacin da na ɗauki alkawari da ku wa rafa'ana fawqa kuma dura sannan na ɗaga dutse a kanku wa idna tanal jabala fawqahum ka annahu zullatun wa zannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum bi quwwatin wadhkuru ma fi la'allakum tattaqun wato da annabi Musa ya ɗauko musu littafi ya kawo ya karanta musu yace kun ji umarnin da ubangijin mu ya bayar yadda za mu yi masa ibada kenan dama kuna ce mini ya Musa Allah na ilahan kama da mu aliha nema muku gunkin da za ku bautawa nace ku dakata Allah zai ba mu littafi to gashi yanzu littafi ya samu ga abin da za a yi ga abin da za a bari ga abin da za a yi ga sai suka ce tabdi wa zai iya aiki da wannan duka wannan wa zai iya mu ba za mu iya ba Allah ya ce annabi zakar ya ba da amsa jibril ɗauko dutse daidai faɗin yawansu ka ce ko su ce sun karɓa ko ko ko in sako sai aka cicciɓo ƙaton dutse mai girma mai faɗi gwargwadon yawansu sai jibril ya kawo shi kusa da kawunansu da wani dogon mutum zai hauka faɗan wani dogon mutum in ya miƙa hannu zai taɓo dutsen Allah ce to gashi ko ku karɓi wannan ko ku karɓi wannan suka ce a mun karɓi wannan din mun karɓi littafin din mun karɓi littafin ko ku karɓi wannan ko ku karɓi wannan suka ce a mun karɓi littafin mun karɓi littafin maza sai suka yi sujada amma ta gefe idon suna duban sama wai dutse yaya aka yi da shi zai faɗo ko ko yaya to har yanzu sujadan su sujadan yahudu haka gefen ta gefen goshi suke sujada idon suna kallon sama ido ɗaya na kallon sama ku tuna lokacin da natannal jabala muka muka ɗauke dutse wa rafa'ana fawqakum tura muka ɗage dutse a kanku in ba don haka ba da ya faɗo muku da an gama da ku gaba daya warfana fa ku muka ce ku zo ma atainakum bi quwwatin to shikenan tunda yake kun ce dutse yayi nauyi littafi za ku karba to ku rike shi da ƙarfi da kokari ku yi aiki da shi ku zo ma atainakum bi quwwatin wankuru ma fihi ku rika tuna abin da yake ciki kuna karantawa kuna kiyayewa kuna aikatawa la'allakum tat wankuru ma fihi la'allakum tattaquna in kun yi haka to za ku shiga daga cikin muttaqinan nan wanda su ne muflihuna
ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ثم توليتم من بعد ذلك bayan an yi wannan alkawari an ɗage dutse an mai da shi inda yake kun ce za ku yi aiki da littafi mun ce to ku rike shi da ƙarfi amma sai suka kuka juya daga baya kuna yin abin da kuka ga dama kuna koya wani kuna rage wani kuna hargitsa wani sun matawalatin ba da zalika faraula fadlullah alaikum wa rahmatuhu ba don dai fallan Allah da rahamarsa ba da an sake dago wani dutsen an kawo an danne ku da shi amma fallan Allah da rahamarsa an kyale ku sai kowa ya mutu je tar da aikinsa la kuntum da kun zo min al-khasirin daga cikin waɗanda suka yi asarar rayuwarsu da duniyar su lahira su
ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ولقد علمتم ai ko riga kun sani ba ma da dadewa ba wancan zamani kan ai da dadden zamani ne ga wani abu ya faru zamanin annabi dawu kusa kusa nan lokacin da muka haramta muku cin kifi na ranar asabar cin kifi na ranar asabar to da aka haramta musu cin kifi ranar asabar yau masaftin shurra'an wa yau malafitun latati sai Allah ya jarrabe su ranar asabar sai kifi ya rika fitowa a fili a fili a fili ana ganin sa amma in ba ran asabar bane ba za a gan shi ba to sai suka rasa da za su yi sai suka tona lambatu suka tona sai suka tona rami mai zurfi su tona lambatu in sun tona lambatu sai su rufe sai ranar juma'a da yamma su zo su bude lambatun kifin gobe ya rika fadawa ciki ya ta fadawa ya ta fada sai Allah da so su diba to sai suka yi dabara da suka wannan dabaran sai ubangiji ya kama su yana cewa yawma sabtim shur'an wa yawma la yasbidu la tatim كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قال ثمة منهم لم تعزون قوما الله مهلكهم أو مؤذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون sai waɗansu ya musu wazi wallahi ku daina wa Allah wayo Allah ba zai yarda ba ku daina wa Allah wayo wannan sabon Allah ne Allah ba zai bar ku ba sai waɗansu ce don Allah ku kyale su ai wato yi musu wazi ma ɓata baki ne an yi musu wa'azi ya bata baki ne ku kyale su da Allah ku gani aka kama su da harakarwa to sai suka kasu kashi uku kashi ɗaya wasu masu yin sabo Allah ya harkar da su masu hanawa Allah ya tsirtar da su wanda suka yi shiru kuma Allah ya yi shiru bai ce komai ba falamma na su ma zikiru bi an je nan lazina yanhana nisu wa akhadna allazina zalu bi azabin bisin bima kanu yasukun shikenan wanda suka yi shiru kuwa masu cewa masu cewa lima ta izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'azzim azaban shadidan sai Allah ya yi shiru amma ibnu abbas ya ce a'a ai tunda yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati bi lisanihi fa illam yastati bi qalbi fa zalika abu al-imani tunda yake in mutum ya ki mummunan abu ko da zuciyarsa bai yi magana ba ma za a rubuta ya ki abin balle su har sun yi magana sun ce ku daina musu wa'azi ai Allah zai halakar da su to Allah ya tsayar da zuwa su in ma kashi biyu din wa daga ayin ta hakika kun san alladhina atadaw minkum fi sabti wanda suka yi cishigi a cikin ku ku yahudu suka yi farautan kifi ranan asabar fa kullu lahum sai muka ce musu kunu qiradatan yadda aka halakar da su din sai da daddare sun shiga bacci bakin waɗanda suka yi farautan kifin duk sai Allah ya mai da samarin su biroyi da su da yara manyansu kuma Allah ya mai da su mugun dawa wato alhanzir wato aladi shikenan gari ya waye a zo a buga kofa ba mutum sai motsin wani abu a ciki in dai gidajen masu farautan kifin ne sai a buga kofa ba mutum sai wani abu a ciki sai suka tsallaka su shiga sai su da biroyi da da da da gadu da mugun dawa wato da aladu da biroyi to su ainihin mutum ba zai iya gane wannan wani mutum ne aka mai da shi biri ba wannan wani mutum ne aka mai da shi alhanzir ba amma shi alhanzir din ya san danginsa sai yayi wajensa yana zuwa yana kare bakinsa wajen dangi yana haka yana haka sai mutane suna ce to mun gaya muku mun gaya muku kun kiji mun gaya muku kun kiji to bayan nan da kwana uku sai aka halakar da su ba wai su ne biroyin da suke daji mu masu bata gona ne yanzu ba a'a kamun waɗannan din ma akwai waɗancan su waɗannan an mai da su biroyi amma kwana uku suka yi sai aka shafe su aka aka aka shafe su shi ainihin ubangiji ne mana wa'azi da irin waɗannan abubuwa kullum a mai da kai biri a mai da kai alhanzir a mai da kai kare a mai da kai jaki wannan duka Allah ne mana wa'azi da shi wato yakan ce idan malami ya ƙi yin aiki da iliminsa sai a ce kunu qiradatan khafilina idan kuma babba ne yana ɗauke da ilimin yaƙi aiki da shi sai a ce fa masaluhu ka masalil kalbi in tamil ali yalhas aw tatruku yalhas idan kuma girmansa ya kai girma babba ne daga cikin malamai sai a ce ka masalil himeri hamilu asfara kaman ja ilimin sa ya zama kaman jaki da yake dauke littattafai shi dan adam in an haife shi ya zo duniya sai Allah ya kai jarraba sai ya zo da wata irin sifa da suma kaman biri da da farci to in ranan suna sai aske masa wannan wannan suma mai kama da birin nan sai ya zo mutum ana nan har ya soma rarrafe to halin birin nan yana tare da shi ba abin da yake sha'awa sai ta'adi ya kifar da wannan ya karya wannan ya keta wannan ya hada wanda ba a hadawa ya raba wanda ba a rabawa a kai shi fadan Allah ya sallah domin annabi ya yi umarni ya'ya maza da mata in sun kai shekara bakwai lalle a umurce su da sallah a tsananta musu kuma akai to in sun zama sallan nan sun fita biri kenan sun zama mutane to daga wannan shekara bakwai in sun zama mutane wanda zai ba su shekara goma sha hudu idan ba a yi haka ba to sai su zama karnuka daga biri sai kare kare har yawan shekara bakwai na gaba kare ne shi shi kuma kare menene halinsa halin kare yawon banza yawon sata rashin kunya tonon fada cin mutuncin mai mutunci kin bako ga dai sharruka irin nasa shi mutum ne shi biri ne a wancan to ya fi biri ta'difa shi mutum ne shi kare ne to ya fi kare ta'difa yadda kare ke cin mutuncin mutane shi cin mutuncinsa in ya tashi ba wai mutane kaɗan kaɗan ba har malamai har waliyai kai har annaba ma zai ci mutum tun da shi mutum ne kare ne daga nan in an gyara shi ya zama mutum ya zama malami mutum ma ba ordinary ba mutum malami ina tsammanin ɗazun nan kun ga wani yaro ya karanta qur'ani to shi wannan yaro tun yana da shekara goma sha ɗaya da wata goma ya haddace qur'ani da ka bai kai ma shekara goma sha hudu bakwai biyun ba to in an gyara mutum a cikin bakwai biyu na ƙarshe ya zo mutum ma ba ordinary ba mutum wanda yake babban mutum masanin ilimi in an bashi daga nan shekara bakwai na gaba wanda za su ba shekara ishirin da ɗaya to jaki zai zama ba biri ba ba kare ba jaki zai zama jaki ko mai halinsa ai gara kare da jaki kare ya san mai shi kare ya san gidansu kare ya san abokin mai shi ma ya sani kuma ya san dukiyar mai shi kiyaye kiyaye dukiyar mai shi zai yi saboda mutuncinsa a ta wannan fiska amma jaki shi bai san mai shi ba bai san gidansu ba bai san mutunci kowa ba bai san wani mutunci ba sai dai nuna ƙarfi sai ihu a gari sai barbara a gaban mutane sai alfahari da babban zakari yana nuna mutane ga abin da Allah ya bashi yana nuna kowa sai kuma yayi wanka da toka duk dai kayan hauka to idan mutum ya haɗa waɗannan halaye shi biri ne mutum ne shi biri shi kare ne mutum ne shi jaki ne mutum ne to wannan mutum banda gwamnati ba mai iyawa da shi ita ma sai da bindiga da harbi sai a harbe shi bai da amfani a harbe shi kuma bai da amfani in ya zama haka sai a harbe shi bai da amfani to haka Allah yake kidaya mana irin waɗannan halaye don mu guje su ko annan maganganu da ake faɗawa Yahudawa fa ana faɗawa Yahudawa ne don su Yahudun su ji wannan balarabi wanda aka haife shi a makka bai to zuwa makaranta ba ya gaya masa labari iyayenmu da kakanninmu da wannan irin tonon asiri duka to su tabbata shi annabi ne daga Allah mu ko masu ji mu tabbata shi annabi ne daga Allah saboda haka banda wanda ya san asalin ka wa zai maka tonon silili kaza kaza an yi kaza da iyayenka da kakanninka sun yi kaza sun ce kaza an yi kaza sun ce kaza to annabi Muhammad ko kun ko kun so annabi ne gashi yana muku tonon silili abin iyayenku da kakanninku duk ya sani sallallahu alaihi wa sallam kunu sai muka ce musu kunu ku zama kiradatan biroyi khasi'ina wulakantattu
فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين wannan aya da muka buga cewa mutum an masa wa'azi yaƙi an masa wa'azi yaƙi an yi masa wa'azi yaƙi an tsoratar da shi yaƙi to daga ba sai Allah ya mai da shi biri ya mai da shi alhanzir to wannan ya isa wa'azi mun mai da wannan abu ya zama wa'azi lima bai ne dai ha a tun zamanin da aka yi abin ya zama wa'azi ga mutanen da abin ya faru a gaban su wa ma kalfa da abin da ya biyo ba ya isa wa'azi mu izatan kuma zai zama wa'azi har abada lil muttaqina ga masu tsoron Allah me yake su eh dariƙa zaka ba dariƙa tijana an shiga ba a fita ba harasa da wata dariƙa ba da yaran sole sun da suke cikin dariƙa za a kula da sallah ita cikin jama'a sai dai larura za a yi biyayya wa iyaye za a yi jam'in wazifa da jam'in zikirin juma'a za ka iya na ba ka dariƙa shi tijani ka je ka karba ka ce alhamdulillah ka je akwai maka lazimi da wazifa da zikirin juma'a بسم الله
وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوءا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين wannan ko ta doguwar kissa ce za a kissanta musu ita a gabansu su yahudun su san dai abin wato maganar daga Allah take zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam bai san waɗannan abubuwa ba abin daga Allah yake zuwa tilka minan ba'il ghaibi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamu anta wala qaumuka min qabli hadha wannan labar bari da muke baka abubuwa ne na zamane tuni da daddu gaibu muke baka labarin su tuna lokacin da ku tuna lokacin da Musa annabi Musa qala liqaumihi ya gaya mutanensa in qala Musa liqaumihi inna Allah ya'murukum an tazbahu baqaratan Allah ya nufe ku ya umurce ku ku yanka saniya a zamanin bani Isra'ila wani mutum mai yawan dukiya yana da yana da ƴan uwa magada amma ba shi da ɗa to sai suka ƙosa ya mutu bai mutu da wuri ba sai suka yi hila suka kashe shi da daddare sai suka ɗauki gawar suka je suka jefar a anguwa sai da safe suna yawon nema ina ina baffansu ina dan uwan babansu ina baffansu ina dan uwan babansu suna yawo sai suka tadda gawa sai suka kama mutanen ku kuka kashe mana babanmu mu yadda ba kayya kayya ana ta jayayya mu ba mu sani ba a ku ne ku kashe shi ba mu sa- wanda suka kashe mazu ne suka zo suka yi karan wai an kashe musu aka yi ta jayayya aka yi ta jayayya to ana yin wannan an yi wannan ne ashe don Allah ya fidda wata mu'jiza ta annabawa to ana ta jayayya haka sai suka ce to maimakon mu yi jayayya ga wanda yake magana da Allah mu tambaye shi mana annabi Musa ya gaya mana wanda ya kashe mutumin sai aka zo wajen annabi Musa da aka gaya masa yace ku yanka saniya maimakon ka zo wajen malami ya muka addu'a ka ce ka yanka ka yanka kai sadaka to a lokacin da sun yanka saniya shi kenan sai ya gaya musu amma shaninka da yahudu ya za mu ce maka ka gaya mana wanda ya kashe mutum ka da- ka zo kana wasa kana ka kawo mana maganan wasa mu yanka saniya ya muna muka maganan gaskiya ka kawo mana maganan wasa ni ne za ku mai da ni mai wasa ni annabin Allah za ku mai da ni jahili mai wasa ni ai jahili ne yake wasa ba ni ba a tattakin za mu zuwa kara uzu billah uzu billah ana kuna min jahilina ni ba na wargi ba na wasa ba na wasa to shikenan da ya fara musu haka sai ka to to mun ji wata irin saniya ce sunna قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما فيه قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر حوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر اوان بين ذلك فافعلوا ما تمرون to shi ke yanka saniyar to ka gaya mana wace irin saniya ce akwai ƙananan maraku- maraku akwai karsana akwai wadda ta soma haihuwa akwai tsohuwa wacce ta ake nufi a ciki yace innaha baqaratun a gaya muku in ji Allah innaha baqaratun la faridun wala bikrun ba tsohuwa bace ba kuma ya- karamar yarinyar saniya bace awanun baina zalika matsakaiciyar saniya ce habi fasalu ma tumarru ku aikata abin da nace mu kar ku jawo kanku wahala ku aikata abin da na baku umurni kawai ku je ku yanka saniya fasalu ma tumarru قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قال ادعنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا suka ce to mun ji yadda shekarunta yake ba tsohuwa ba ba karama ba to ai shanu akwai fara akwai baka akwai ja akwai habi akwai finayi akwai menene wace irin wani irin launi ne da ita sai ce innaha Allah ya ce a gaya muku innaha baqaratun safra'u faqiun wata saniya ce mai launin yalo yalo mai tsananin kyau wato fari sol da Hausa da Larabci ce أبيض نافئ جاور دلارب تيزاتي أهمر قانئ بقي إرن دهوسا دلارب تيزاتي أسود كاله كون غربوب to in yalo ne sai a ce faƙiun shine takidin launin mai tsananin mai tsananin kyan gashi ta wajen zamuwanta yalo wanda ya rufu faƙiun launa haka sirrun nazirina wata saniya ce mai kyau kowa ya ganta ya ya yi murna da ganinta
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما فيه إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قالوا sai bani Isra'ila suka gaya wa annabi Musa ud'ulana rabbaka ka roƙa mana ubangijinka yubayyin lana ya mana bayanin mahi yaya take domin shanu akwai ɗauraru a gida ana ba su abinci a gida akwai shanun aiki akwai shanun akwai shanun shanun kiwo wata irin saniya ce irin shanun mahauta ne ko shanun da ake ɗaurewa a gida ne ko shanun aiki ne ko na kiwo ne wanne irin saniya ce yubayyin lana mahi innal baqara tashaba alaina shanin shanu ya rikitar da mu ba za mu gane wanda kake nufi ba suka ce insha inna insha Allah da mutu suka ce yanzu kan daga wannan karon in Allah ya so in ka gaya mana za mu gane inna insha Allah da mutu yanzu kan daga wannan karon insha Allah in ka faɗa mana za mu gane annabi ya ce ko wannan karon ma ba don sun ce insha Allah ba da ba za su gane ba din sun dinga jawo kansu kenan
قال إنه يقول إنها بقرة لا ظلوم تثير الأرض ولا تسقي الهرس مسلمة لا شية فيها قالوا لا جئت بالحق فضربوها وما كادوا يفعلون
وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا لا نجيت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون قال إنه يقول النبي موسى سيتي مسو shi Allah Ubangiji yana gaya muku inna ha baqaratun la zalulun wato ba saniya ce horarriya mai afirka a hanci ana lafta mata kaya ko ana tonin ko ana jan ruwa da ita ko ana noma da ita bane ashe tun kamun saukan Qur'ani ko ko tun wancan zamanai ashe waɗansu mutane suna yin noma da shanu suna shayar da shanu su shayar da shanu wato guga za a ɗaura wa saniya ta ja ta yi haka ruwa ya fito in ta dawo ta yi haka guga ya koma da haka shanu suke shayar da junansu a wancan ƙasashen inna habl galulun wato saniya ce ba forarriya mai afirka ba tusiru larda ba saniya ce mai tonon ƙasa wato mai noma ba ba saniyar huda ba ce wala tuskil harsa ba saniya ce irin shanun shayarwa din nan wanda za a ɗaura musu guga suna ja din nan bane wala tasqil har musallamatul lashiya tafiya saniya ce mai lafiya kalau ba ta da wani irin tabo a ka'idan dabbobi in dabba ta yi tabo ko saniya ko doki ko jaki to wannan tabon in zai fito da gashi wani gashi ne zai fito daban ba irin gashin dabbar na asali ne zai fito a wurin tabon ba to wannan gashin da zai fito sai ya zama kamar wata alama ce daban a cikin launin da aka faɗi to sai aka ce musu saniya ce ba ta da wani tabo a jikinta ba ta da hujin hanci ba ta da wani tabo a jikinta kuma ba ta waɗansu alamu banda wannan alamar da aka faɗi safra'u faqiun din tasurrun nazirin ba wata alama lafiya tafiya qalu sai yahudu suka ce alana jita bil haqi yanzu ne fa ka faɗi gaskiyar da zamu gane fazabahuwa sai suka same ta suka yanka ta wa ma kadu yafaluna kadan da abun bai yiwu ba kadan da basu iya yankawa ba don saboda tsadar saniyar abin da yasa saniyar kai tsada akwai wani bawan Allah salihi ɗansa guda ɗaya da ya zo mutuwa to sai yana da maraƙi ɗan ƙarami to maraƙi ɗan ƙaramin nan malamai sun yi magana a kai suka ce ai bakaratun bakaratun ake cewa to kuma mu a sanin mu mazajen shanu ne ake ɗaura musu ake ɗaura musu abin ja ake ake ɗaura musu garma suna huda ba mata ba to da ya aje wannan ɗan ƙaramin sani ɗan ƙaramin saniya ko namiji ne ko ta matacce ya ajiye ta da ya zo mutuwa sai ya kai ta cikin kurmi sai ya jefa ta yan karama haka ita kadai ke da shi sai ɗansa kuma guda ɗaya da zai bari sai matarsa guda ɗaya sai ce Allah na baka ajiyar wannan ɗan ƙaramin maraƙi na saboda ɗana ban da wani abu ban da shi ban da kuma wani abu ban da wannan ka riƙe mini to shike sai uwar ta ga inda aka jefa ɗan maraƙi yana kiwo da kansa Allah ya kiyaye shi ba mai ɗauka ba mai kamawa ba mai ɗauka har yayi wayo har yaro yayi wayo to yaron sai yayi wayo da yayi wayo sai yana yin itace yana ciyar da uwarsa yana yin aiki yana ciyar da uwarsa har saniya ta so mu girma to sai a wani mutum sai sai uwar ta ce yanzu saniyan nan taka ta girma ka sai da ita ka huta da yin dako da yin kodago na neman abinci ka samu jari sai yace ka je ka sai da ita dirhami uku sai ya je kasuwa sai wani ya taya dirhami uku yace uwata ta ce in sayar dirhami uku sai ya ce to na saya dirhami uku amma karɓi kuɗin karka koma ka gaya mata yace a sai na koma na gaya mata sai koma ya gaya mata sai sai ce to ka je karba da ya zo sai mutumin ya dawo ce kai na saye ta dirhami shida amma kar ka koma ka gaya mata ita ni sai na gaya mata sai ya koma ya ce an saya dirhami shida ce koma ka karbi kuɗin sai da ya dawo sai mutum ya ce ni na saya dirhami goma sha biyu amma kar ka gaya mata ashe mala'ika ne yake zamowa mutum da ya koma sai uwar ta ce mutumin nan naka ba ba mutum bane mala'ika ne amma ka tambaye shi menene shawarar da zai ba mu sai da saniyan nan ne ko mu batta da ya je ya tambayi mutumin mutumin ya ce uwata ta ce in gaya maka saniyan nan ka ba mu shawara ta ƙarshe mu sayar ne ko mu bari ce ku bari wata ran saniyan nan za a saye ta kuɗi mai yawan gaske ku batta to shi kenan nema ya ta yi aka yi ta nema duk abin da ake neman nan sai ya zo ya kama wannan saniyar ita kadai aka zo aka saye ta da kuɗi mai yawa kusan cikan fatarta aka sayar sannan suka saya suka biya aka yanka saniyar faƙul nadribuhu bi ba'diha sai Allah ce to ku da kanku ne za ku ɗauki harshen saniyar ko ku wani nama daga cikin saniyar ku bugi gawar ya gaya muku ya kashe shi sai aka ɗauki harshen saniyar in harshen ne in wani abu daga cikin bi ba'diha dai wani abu nata aka bugi gawar sai gawar ya tashi yace wani da wani ne suka kashe ni wani da wani ne suka kashe ni shikenan sai ya kwanta ya sake mutuwa kamar da to sai aka kama aka kashe su aka kuma haramta musu nan daga wannan lokacin aka ɗauki cewa duk mutumin da ya kashe mutum ba a bari ya gaje shi har ya shigo cikin addinin ma wanda ya kashe mutum don ya gaje shi ko kuma gaji ya kashe wanda zai gada ba zai gaje shi ba wannan ko har yanzu Allah yana nuna mana ne isan mu a wurin Allah har yana cewa in anni faddaltukum ala yana ga bani isra'ila amma su in sun tashi yin wani abu sukan ce udulana rabbaka ka tambaya mana ubangijinka sannan amsa ta dawo ta hannun annabi amma mu wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ud'uni astajib lakum Allah ke ku ku roke ni ku tambazkuru ni ku ambace ni ku roke ni ba sai mun ga annabi ya roka mana Allah ya tambaya mana Allah ba a'a sai in zamu yi tawassuli ne muka yi tawassuli da shi amma in zamu roki wani abu wurin Allah Allah zamu roka da kansa sai da mutum yi tawassuli da annabi ba zamu ci annabi ga yawa Allah ka kaza kaza ba saboda isan ma wajen Allah din don annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma su kullum sai sun gaya wa annabi annabi ya gaya wa Allah Allah ya gaya annabi annabi ya gaya musu amma mu wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum
وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون wannan shine farkon istar wato an kawo bukatar istar ne daga farko saboda shine abin bukata aka kawo farkon istar daga karshe ku tuna lokacin da qataltu nafsan faddaratun fiya kuka yi kisan kai ku yahudu faddaratun fiya ku kai ta ture ne ya tuttu wannan ya ture wa wannan wannan ya ture wa wannan a ku ne kuka kashe a ku ne kuka kashe a ku ne kuka kashe a ture wa juna faddaratun fiya wallahi shi Allah mukhrijum yana fitar da ma kuntum taktumu duk abin da kuke koyewa Allah zai bayyana shi anan malamai suka ce to jama'a kun ga fa ikon Allah ta hanyar mu'jizar annabi Musa an ɗauki harshen mataccen saniya an bugi mataccen mutum ya rayu ya tashi yayi magana to kowa kada yi wasa da harshensa ya rika ɗaukan wannan harshen nasa yana dukan jikinsa har jikinsa ya rayu ya koma ga Allah da yawan zikiri فقلنا اضربوا ببعضها كذلك إلا أن وتريكم آياته لعلكم تشكرون فدارت بها والله مخرج ما كنتم تكتمون Allah tambaya ɗaya ce sai kuma wanda ya rubu daga ma a yi rumar dubu addu'a saboda taimaka masa ga wani tasiri.
To ba ne.
Yake.
To ba ne.
Kuma wata tambaya ita ce aka maka Allah a kamanta. Gani karanta. Wai Na?
ya ba sa- Mene mene tambayar?
tambaya shine Eh.
inda mutum na sallah Eh.
idan ya zauna ko ya yi sujada Eh.
sai ya miƙe ya tsaya ne zai kabbara ko kuwa zai miƙe da kabbara ne gaba daya wanne ne fi- Idan mutum ya zauna ya yi tahiya sai ya miƙe a tsaye sannan yake kabbara a furu'a amma a asali a usul mutum zai tashi da kabbara amma a furu'a sai mutum ya tashi ya gama tsayawarsa bayan tahiya sannan ya ya kabbara To, tambayar guda shi kenan, sai addu'a zai Allah ya ji kanmu Allah ya ji kanmu da mu da iyayenmu da malamu da malamu malamu Allah ya ji kan shehunanmu kai mu duk da aka ce masa addu'a Allah ya ji kanmu sannan Allah ya ji kansa kuma Allah ya sa mu cika da imani Allah ya ji kanmu Allah ya mana Allah ya mana gafara kuma in mun mutu Allah ya sa ai mana addu'a albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ji kan musulmi Allah ya ji kan musulmi maza da mata rayu da basattu Allah ya ji bukatun mu da bukatun wanda suke neman addu'a wurin mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ya kiyaye mana imanin mu ya kiyaye mana addinin mu ya kiyaye mana kasar mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam amma sauran minti bakwai baku shigar ba sauran minti bakwai ba a shigar ba to to alhamdulillah Allah Allah samu ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya lamar mu duniya da lahira Allah ya kyauta mana fatiha salatul fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الفقير والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره من الدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم